بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قبره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ma Allah madaukakin sarki cikin yardarsa da ikonsa yau mun kai biyar ga watan Ramadan za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na zawiyar mulanmu Sheikh Ado Musa radiyallahu ta'ala anhu a cikin suratul bakara yadda muke karanta kissosi wanda suke karar da dukkanin zuciya na mumini imani insha Allah za mu ci gaba kamar yadda aka saba da dukkanin yan uwa Allah ya sa ibadun mai zama karɓaɓɓiya Allah ya rubuta mu cikin wanda ya musu rahama a wannan wata mai albarka hakika kafin mu fara karatu ina so na dan mika jan hankali ga yan uwa musamman ga wannan wata na ramadan wata ne wanda a cikinsa akwai alkhairi mai yawan gaske kuma dukkanin mumini ya yi ƙoƙari ya yi amfani da lokacinsa kafin lokacin ya kure masa idan mutum bai amfani da lokaci ba zai zo ya ciza yatsa mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan lokaci namu ta hanyar yawan karanta alkur'ani yawan istighfari yawan salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abdullah ibn Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan wannan watan Ramadan ya zo Jibril yakan sauko su mudaratan alkur'ani ma'ana mudaratan alkur'ani sukan karanta alkur'ani tare har sai su sauke ta a wani ruwayan su uku a wannan wata na ramadana manzo Allah ya kasance yana yin alkhairi sai na abdullahi ibn abbas ya ce annabi kowa ya sani kana ajwada an-nas bil khair manzo Allah ya kasance shine yafi kowa iya alkhairi in dai an faɗi wani mai kyauta ne bai kai annabi Muhammad ba amma idan watan ramadana ya shigo manzo Allah yana ƙara daure damtse wajen tsayuwar sallah wajen yawan ibada wajen yawan ƙara kyauta kai hasali ma idan annabi na kyautawa ne ko kuwa wata ramadan yace mana yakan dauka ya ba wani kusa ya ba wani nesa ya ba wa mai bin Allah ne mai saban Allah kyauta kawai zai ma mai kowa ni kokari mu kyautata alakar da ke tsakanin junan mu mu sani cewa dukkanin azumin da ya zamto ba a kukuta daga cin naman mutane ba to wannan azumin wato ɗaya yake da kawai daukar nauyi ne jaki ne yake daukan kayan kara dan ba zai amfane shi ba duk wani azumi da ake faɗi babban abin ba wai kishin ruwa ne da kuma ɗaukan yunwa ba da bushewan baki da bushewan makogwaro baki ba ne babban abin da ke cikin azumi shine kame bakinka ga dukkanin saban ubangiji manzo Allah yana cewa man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hada fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar fadin zurba da aiki da shaidan zur to kar yayi mamaki ba bukata ga Allah idan ya bar cinka da shanka da kai ka zo ya ce wa innan sun cinye ibadanka to shikenan sai ka je ka nemi lada a wajen wani Allah ya tsare mu Allah ya karbi ibadun mu Allah kuma dukkan abin da ke bata ibada Allah ya nesanta maka da bata ibada mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
نعم ubangiji madaukakin sarki yana cewa tilka ayatullahi ya rasulullahi wayannan kisosi da muke baka sune ayoyin Allah wato hujjoji daga ubangiji madaukakin sarki wanda na tuluha muna karantawa alaika gare ka bil haqqi da gaskiya wato wayannan kissosi kamar yadda kun sani a baya Allah ya mana bayani game da abin da ya shafi baluta da jaluta da abin da ya shafi annabi Shamwilu da annabi Dawud Allah subhanahu wata'ala ya karantar da mu irin abubuwan da suka faru tsakaninsu ta yanda ya zamto al'ummatan nan wanda su ne banu Isra'il sun ki su biyayya wa Allah madaukakin sarki ta yanda har ya zamto suna tambayan Ubangiji suna so annabinsu na zamanin ya daura musu sarki wanda zai zamto shi zai jagorance su wajen su je su yi jihadi annabi shmuel ya ce musu ba haka bane ba kada ku zo ku ce in sa muku jagora a je jihadi sai na ayyana jagora ko kuma sai ku watsi ku zo ku yi biyayya ba suka ce wallahi za mu biyayya domin an zalunce mu an kore mu an mana kaza an mana kaza suka faɗi dukkanin abin da suka faɗa bayan sun gama faɗin koma menene sai kuma Allah subhanahu wataala ya jarabce su sai aka ce musu to ga jalutu shine dalutu shine sarkin ya jagorance ku je ku yi jihadi to ashe dukkanin biyayyar da ba dan Allah ba zaka ga son zuciya bayyana a ciki sai suka ce su gaskiya ba za su yi bin jalutu ba jalutu ga irin kusakuransa na farko jalutu talaka ne ai dalutu ba afwan dalutu na farko suka ce talaka ne na biyu suka ce ba dan sarakuna bane na uku suka ce ba jikokin annabawa bane mashhurai saka su ba su yadda su yi biyayya wa dalutu ba sai dai idan Allah ne ya tabbatar ya ce musu lalle Allah ne ya tabbatar da shi gashi gashi ya ba ka ilimi ya fi ku kwarjini sai suka ce to an musu aya Allah ya saukar musu da aya ayan nan shine aka kawo wannan akwati wanda ya zo da wannan attabutu bi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-mala'ika aka zo da akwati suna gani mala'iku ne suka sauko daga sararin samaniya suka zo suka saka musu akwati amma ka san dan adam sai wasu suka imani aka zaɓi mutum dubu saba'in a cikin su wani ruwayan dubu tamanin matasa su je su ayi jihadi da su wayannan matasa da aka tafi za je jihadi sai kuma karshe aka musu jarrabawa bayan an yi jarrabawa ga baki ɗayan su suka tarwatse mutum ɗari uku ne kawai suka ci mutum ɗari uku a dubu saba'in sauran duk an zubar da su yan yoyoyo sun gudu to kuma sai aka zo aka yi nasara sai da sun tsaya sun roki Allah sun kuma tsaya sun dage to da Allah ya ba su nasara shine sai Allah yake gaya mana cewa wannan zaɓin da Allah ya yi na farko wanda ake gani shi ba jinin annabawa bane na biyu wanda ake ganin cewa shi ba jinin sarakuna bane na uku wanda ake ganin cewa shi wannan da aka zaɓa ba mai kuɗi bane to Allah ya ce ku kula zaɓin nan ni ne nake yin zaɓi ba wani bane yi sai yi zaɓi a cikin to tilka ayatul lahi wayannan kissosi da muke baka ya rasulullahi da ku al'umman musulmi ayoyin Allah ne na tuluha alayka bil haqqi muna karantarwa annabi Muhammad da gaskiya sai Allah ya ce wa innaka laminal mursalin Allah sai da ya rantsuwa anan wannan aya ta kai zuciyar mai imani ta fashi sai Allah ya ce na rantsi shi fa Allah fa na rantsi wa innaka innan nan littawkidi sannan kuma kafin ne shi ma littawkidi inna littawkidi sannan yazo da kafin damir dan yayi tawkidin mukhadabin wallahi kai annabi na rantsi da Allah laminal mursalin kana cikin manzanni wannan Allah yana yin wannan rantsuwa ne ba dan komai ba sai domin irin abubuwan da yake faruwa tsakanin manzon Allah da gumaguman kafirai wanda Allah ya ba mu labari a wasu surori musamman irin suratul ra'adi yanda kafirai suke rantsuwa sukan zo cewa manzon Allah suna mai tambayan tahannuti suna cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ba manzo bane Allah yana ce mana wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan kafirai suna ga wa manzon Allah wallahi kai ba manzo bane annabawa Allah yana barin su ne su da kansu dinga rantsuwa suna so su tabbatar da cewa ne annabawa yake tabbatar ba annabi Muhammad cewa sai annabi ne akwai wajen da suka ce ko annabi shi ba mu ba ne da Allah yake ya fi wal qur'an hakim innaka min al mursalin sai Allah ya rantsa irin wannan rantsuwa ya fi wannan kalmomi ne wanda ba su wanda ya san ma'anar su ya Allah wasu kuma su ya san sunan manzon Allah ne ma'ana da ya sayyid ya ayyuha rasul ya ayyuha insan ya kai wannan babban shugaba والقرآن الحكيم الله يتنارا فيه da alƙur'ani wanda suke da hikima ga baki ɗayansa innaka la min al-mursalin wallahi wallahi annabi kana cikin manzanni wanda Allah yana rantsuwa don ya tabbatar da annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin da kuma munafikai suka zo suka yi wa annabi shagube suka amsa da cewa shi annabi ne suka tabbatar da annabtarsa suka ce su ma sun yadda amma da Allah ya ga annabtar da suke so su tabbatar akwai wasa a cikin lamarin Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون Allah ya ce idan munafikai sun zo wajen manzon Allah sukan buɗi baki suna cewa ya rasulullahi kai annabi ne kai annabi ne a matsayin izgili Allah ya ce qalu nashhadu innaka la rasulullah sukan zo suna faɗa a matsayin izgili Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu lalle Allah subhanahu wataala ya san cewa kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah subhanahu wataala ya shaida munafikai karya suke shi yasa ayoyi daban-daban Allah da kansa zai ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود idan ka ringa bin ayoyin alkur'ani Allah bai yadda wani abu ya zama shine shaida tsakaninsa da annabi Muhammad ba sai dai Allah ne zai zama shaidan annabi a dukkanin yanda aka je shi yasa za ka gani lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo manzon Allah annabi yayi kira yayi kira sai Allah ya duba zuciyar ma'aiki ta samu wani irin raunin ganin mutane ba za su yi imani ba lokacin da manzon Allah ya kira su suka kore shi a cikin garin Makka annabi ya tafi Daifa yana kira su su yi imani nan ma suka ƙi su yi imani manzon Allah sallama sai bai ji daɗin wannan abin da aka yi ba amma sai gashi Allah ya saukar da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah Allah ce in duk duniya suka suya ba su imani da manzon Allah ba amsa ɗaya ne kawai annabi ya ce Allah ya isa Allah ya yi imani da ni Allah ya ishe ni in kowa zai juya annabi Muhammad shi shi ya isa kawai Allah shi kadai ya isa wa annabi kuma annabi shi kadai ya isa wa Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah gara mana san manzon Allah ya ba mu ikon kuma gaskata dukkanin abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yasa Allah yake faɗa mana a wannan aya lallai wato wayannan abubuwan da muke karantawa ayatullahi wato ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala na tuluha alayka bil haqqi muke karanta maka ya rasulullahi kuma muna karanta maka da gaskiya wa innaka laminal mursalin lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai kana daga cikin manzon
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينة وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدهم من بعد وجاءتهم بينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من كل فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin abubuwan da ke faruwa to shi a tsarin alkur'ani alkur'ani yana amfani da wani tasiri irin abin da ɗan adam yake amfani da shi shi ne za ka ji hausa suna ce taɓa kiɗa taɓa karatu shi sa alƙur'ani idan ya ɗauko hukunce hukunce ya kawo yakan zo da kisan kistofi sai ya kawo a nan dukkanin hikiman nan fa can an fara kafa mana tauhidi ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين to anan kuma sai Allah subhanahu wataala yake so yayi mana isharar ashe duk wannan labarin da ake so mu ɗauka abu guda biyu ne abu na farko shine mu ɗauki kaɗai ta Allah maɗaukacin sarki abu na biyu shine mu ɗauki tsarin Allah wajen yanda yake yi ya gabatar da zaɓinsa to na farko wanda Allah subhanahu wata'ala yake yi shine a kaɗaita shi ta hanyar yin jihadi da kaɗaita shi ta hanyar tauhidi da kaɗaita shi ta hanyar miƙa rayuwa ga taslimi zuwa ga Allah madaukakin sarki a yadda shine mai taimako shine mai amfanarwa to amma a nan kuma ta darasi na biyu Allah yana so ya isar da saƙo ne wasu banu Isra'ila da sauran Yahudawa da Majusawa da sauran mushrikan Quraishawa da wanda ma ba su yi imani da Alƙur'ani ba su sani yadda labarin yake cikin can kada ku yi mamaki an fifita Annabi Muhammad to ai ga nan ɗaluta shi ba kowa bane ba ma an fifita ɗaluta sannan kuma a cikin su ba jinin annabta bane ba jinin sarakuna bane an fifita shi ina ga annabi Muhammad wanda shi jinin annabta ne wanda in ka dauki sunan manzon Allah da ka tafi da ka tafi da ka zo kan mahaifin su sayyidina Ibrahim da sayyidina Amina za ka je kan sayyidina Isma annabi Ismail ka je kan annabi Ibrahim har ka gangana kan annabi Nuhu ka je kan annabi Adam alaihi salam wanda shi jinin annabta ne sannan zurin annabta ne to shi ta Allah ke cewa kada ku gani an fifita a can mun fifita jaluta ai daluta jaluta shine shedani din daluta kuma shine nagari din sannan mun jabi annabi Dawud wanda Allah yana faɗin cewa wa qatala Dawud jaluta to shi din nan mun fifita shi to bayan mun fifita shi ba shi kada muka fifita ba tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yanda muka fifita shi to su ma manzanni anan sai Allah ya ce tilkar rusul tilka tana ishara ne ga wa'incan manzannin amma a ka'ida ba ana nufin wa'incan manzannin bane ishara ne zuwa ga makamin su mai nisa ne wato manzanni suna da makami mai nisa sai Allah ce tilkar rusul wa'incan manzannin faddanna ba'dahum ala ba'din mun fifita shashin su akan shashi minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi wannan shine annabi Musa alaihi salam alaihim salam kowa ba da jayayya cewa annabi Musa ya yi zance da Allah madaukakin sarki wanda har Allah yana faɗa mana wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana zance da annabi Musa sun tattauna da annabi Musa zance na zaɓi Allah ya da shi sannan minhum man kallama cikin su akwai wanda Allah ya zaɓe shi dan yayi magana da shi a annabawa akwai wanda Allah bai zance da shi ba bayan Allah ya zaɓi annabi Musa ya yi magana da shi Allah sai ya ƙara mana akwai annabi Musa alaihi salamu Allah ya yi zance da shi ba tare da wasu ba sai Allah yake ce mana wa rafa'a ba'dahum darajat amma kuma shashin su Allah ya fifita darajojin su shashi shashi ne wane ya ci wane wane ya ci wane malaman tafsiri sun yi ijma'i akan cewa minhum man kallama Allah ana nufin annabi Musa ne amma idan aka ce wa rafa'a ba'dahum darajat ana nufin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat lalle Allah ya fifita shashin su akan shashi rafa'a ba'dahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abin da yasa idan aka ce minhum man kallama Allah akan shiru to dukkanin annabawa babu wanda ya magana da Allah irin annabi Muhammad shi kadai ne ya magana da annabi da Allah ta salo bakwai ta hanyar wahayi ya ce ana masa wahayi na farko akwai wahayin da ake masa magana shi da Allah bila wasitin zai ji sakon Allah ne kawai ba saɓani babu wasta shi yasa da kaje na faɗin cewa akwai sakon da yakan karɓa tsakaninsa da Allah yace wata ran inji annabi Muhammadu daga cikin ruwayan al-Imam Tirmidhi al-Imam Ahmad da wakamantan su sun rawaito ruwayoyi wanda manzon Allah yake faɗin cewa na ga na ga ubangiji na inji annabi na gan shi a cikin mafi yanayin da zan faɗa yace a ganin da nayi ma ubangiji na sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ni'imarsa amma a harshen yare ya ɗauki hannunsa ya sanya shi a kirjina in ji manzan Allah ya ce sai da na ji tuni a cikin kirjina tukunna Allah ya ce min ya Muhammad a tadri fi mai yaqtasim al-malal al-a'la ka san menene mala'ikun da ake ce musu al-malal al-a'la suke tattaunawa ka san akan menene manzo Allah yace Allahu a'al Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzansa su ne suka sani inda annabi Muhammad da annabi ya faɗi wannan cewa Allah da manzansa su suka sani sai Allah yake ce ma manzan Allah suna tattaunawa akan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma a ruwayan manzo Allah ya ce kawai sai Allah ya dauki hannunsa sai ya sa a kafada na sai da naji wani sanyi ya ce kafada na fa ullimtu ilmal awwalin wal akhirin yace sai da aka sanar da ni ilimin mutanen farko da ilimin mutanen karshe a wani ruwayan kuma fatajallani kullu shay'in wa arabtu sai da komai Allah ya nuna min da wanda aka halitta na farko da wanda da halitta na karshe duka sai da Allah ya nuna wa annabi Muhammadu malakutus samawati wal ardi gabaki ɗayan su babu wanda annabi bai gan shi ba duk abin da annabi bai san da shi ba wannan abin babu shi a cikin halittar Allah wannan annabi ya ga komai dukkanin mun nan ya gan mu da iyayen mu da zamman mu da fitan mu da shigan mu duk annabi ya gani a zamanin sa wannan manzo Allah ne da kansa yake faɗin cewa Allah ya tambaye shi da ya ce masa Allah ne masani da manzansa sai Allah ya masa wahayin wannan wahayi na wato kasafi wanda ya fi karfin kasafi na jala wato an yi tajallin lamarin duk kawai annabi ya san da su wannan yana daga cikin mukalama da Allah yi da annabi Muhammad abu na biyu manzon Allah ya ce daga ciki akwai tanfihi kawai sai in ji duk abin da nake ji kawai sai in ji Allah yana faɗa mu wannan babu wanda ya isa ya shiga wasu ƙasa na uku shine maganan da annabi sallallahu alaihi da Allah wanda jibrilu bai sai je wajen ba sai ya koni shine wajen da jibrilu da kansa yake Allah yake ga mana cewa fa auha ila abdihi ma auha wajen da fa kana qaba qausaini au adna wajen da ba jibrilu babu mai karban sako babu sakon kawai sai mai bada sakon daga Allah sai annabi Muhammadu anan ma yayi magana da Allah babu wanda ya isa ya zamo ya ce ya sani sai ta Allah ce ma auha ma fi Allah ya rufe sannan mukami na hudu akwai wanda jibrilu zai zo cikin sifansa ya zo ya ba wa manzon Allah sako amma a sifansa wanda wannan ya zo wanda Allah subhanahu da kansa ya ba mu labari a cikin suratul najmi cewa lallai manzon Allah ya gan shi wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ya ga sayyidina jibril ya zo masa a sifansa wanda sifa ce da idan ya bayyana yakan fuka fikinsa ɗaya yana fin fadin rabin duniya kuma yana da fuka fiki guda ɗari shida sannan akwai mukami na biyar wanda shi daga cikin wannan wahayin akan zo manzon Allah ne a sufan wanda yake so daga shi akwai irin dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi manzon Allah yana zaune a cikin sahabbai sai aga dihiyatul kalbi ya zo suna ta hira sai ana cikin hiran kuma yadda dihiyatul kalbi yana zuwa sai ne hiran ya tashi sallama da annabi ya tafi manzo Allah ya ce to ai wannan da ya zo mini din Jibril ne yakan zo a sifan diyatul kalbi ne saboda ya fi kama da Annabi Ibrahim ya zo kuma mu tattauna da shi mu yi magana kuma takon Allah ya kawo sannan daga ciki kuma akwai Jibril ya zo manzon Allah a sifan da ba sifan dan adam bane kawai shi ne zai zo wa annabi a sifan haske ya yi magana da manzon Allah kuma ya zo da sakon Allah ne wannan duk hanya ne da zance da Allah yake da annabi wanda babu wani annabi da ya samu wannan sai annabi Muhammad shi yasa a nan kai malamai da suka ce da Allah yake kawai a cikin su minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda ya magana da Allah malamai suka tafi cewa wannan ana nufin annabi Musa ne da yace wa rafa'a ba'dahum darajatin amma a cikin su akwai wanda Allah ya fifita shi da darajoji to dukkanin malamai sun yi ijma'i wannan ana nufin cewa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam musamman a dukkanin tafsirai babu wani tafsiri wanda ya faɗaɗa kan wannan ayan irin tafsirin Maulan Mushaf Ibrahim wanda ya rubuta Siriya da tafsir a cikin Siriya da tafsir lil Qur'an al-Karim a iya wannan warafa ba'dahum darajatin din za ka ce littafi yake so ya yi domin ya tabbatar wa duniya cewa annabi shine ya fi kowa fifiko kuma da dalilai wa'inda suke duk wanda ya kalli wannan dalilin sai ya bi zuciyarsa ya narke ya karkata akan cewa lallai fa annabi Muhammadu din nan ba shi nasa ba dan koyi bane dama mun san champion ɗinsa shine annabi Muhammadu kuma wannan shine zabin mu muma wannan dalilin shi yasa mu ma muka zabe shi muka ce kai ma ka mana domin duk wanda ya zo da annabi ya gama da mu to a wannan daga cikin abubuwan da yake nuna cewa annabi ya fi kowa a cikin halittar Allah zaɓi shi kadai ne Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma'ana annabi Muhammadu rahaman annabi Ibrahim ne annabi Musa ma annabi Muhammadu ne rahamansa annabi Isa ma annabi Muhammadu ne rahamansa annabi Musa annabi Muhammadu ne rahamansa to yaya za a yi ka fi rahamanka ta yaya za a yi ka fi rahamanka babu yadda za a yi kamar yadda ɗabi ya sai girmi ubansa ba haka babu wani annabin da ya sai fifici manzan Allah domin kowane annabi ya ci ne daga cikin albarkan manzan Allah shi kuma ba bai ci daga cikin albarkacinsu ba فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رسما من الدين kowane annabi ya ci ne daga cikin albarkan manzan Allah kamar yadda mun karanta ayan alkur'ani da Allah ta ta'ala kansa ke gaya mana cewa sai da ta kai ga cewa kowane annabi kafin a ba shi sako sai an ce ka sa hannu ka yarda cewa za ka bi annabi Muhammad idan ya zo in baka ba baran baka annabta ba to annabi ya ce na yarda to sai Allah ta ce kai ne annabi Musa wani ma ya zo a ce masa kayar da cewa kaza ne sannan abu na biyu da shehu ibrahim ya kawo na cikon manzon Allah shine kowane annabi an aiko shi ne zuwa ga wasu yanki wani dan wani wani an aiko shi ne wajen tsibiri wani an aiko shi ne cikin wani gida wani an aiko shi ne cikin kabila wani an aiko shi ne cikin gari guda wani an aiko shi ne cikin kabila guda amma da annabi ya sallallahu alaihi wasallam ka fatan lin nasi bashiran wa nadhira kai ka zo wajen kowa da baki da fari da ja da kore da mutum da aljan dukkanin su almajiran annabi Muhammadin kai sai da ta kara sai da Allah ya kara mata har wanda suka mutu sai da aka taso su suka yi imani da annabi Muhammad in ka gaba taso mutum ba bai kai bane daga cikin wanda suka kai aka taso su koma kistan Isra'i da Miraji lokacin da manzo Allah ya Isra'i da Miraji sai da aka taso kaf annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ruwayan sahabi hamsin sahabbai dai dai da sahabbi guda hamsin suka rawaito hadisi gaba ɗaya wa'innan annabawan nan su da aka tattaro su kakaf aka tara su manzan Allah ya hauye musu hudu ba sannan kowa imani da shi bayan an tara su sun fabar duniya amma an taro su tashi da ransu manzan Allah ya musu hudu ba bayan ya yi musu hudu ba annabi aka ce ka ja kai ne limamin su ya ja ya yi musu sallah bayan ya musu sallama kuma tukunna ya haura sama mala'ikun sama ya je suka yi imani na biyu ma na uku ma na hudu ma na biyar na shida tukun ya je yanda babu wasu halitta sai sandararru sannan ya wuce sandararru ya je yanda babu wani halitta sai Allah duka kuma kowanne hiri imani da shi wannan shine mukami na biyu wanda shi ya kafa wanda yake tabbatar da cewa lalle manzo Allah gaba yake da kowa abu na uku wanda ya tabbatar da annabi ya fi kowa annabawa shi kadai ne wanda Allah ya ce masa man yuti'ir rasula faqad da Allah shi kadai ne wanda yake da yake wakiltan hadaratul hawuki amma kowane annabi in ya zo yana matsayin wato wahidu ne shi kuma yana matsayin ahadu ne wa ilahukum ilahun wahid amma shi kuma qul huwallahu ahad wannan annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin dukkanin annabawa abu na hudu ko na biyar Allah subhanahu wataala babu wani annabi da ya ce bayan kai taro ya tashi sai annabi Muhammadu duk wani annabi in ya zo zai zo ne ya abin da zai iya amma in yayi abin da iya ya dan tashi tafi amma tun da annabi ya zo mai gu ya zo mai tabarma sai na kowane annabi ko annabin Isa in ya dawo zai dawo a matsayin waye ne al'umman manzon Allah idan ya zo zai da alqur'ani za a canza masallatai soci socin nan dai an mai da su masallaci saboda me yasa zai zo ya gaya musu ga gaskiya shi ne Allah Muhammad shi yasa wata nan sai na Umar yana daure a gaban manzo Allah sai ya dauko a taura sai dinga min yana karantawa tsarin san addini ya dauko linjila yana karantawa manzo Allah ya kalle shi annabi ya murmushi sai na Umar yace sai da na gane a fuskan annabi abinda nayi ba daidai bane manzo Allah ya ce masa ya Umar law kana Musa وإيسى حيين لما وسعهما إلا الجبال yace wallahi baka san ni bane umaru da annabi musan da aka saukar masa da isan da aka saukar masa su suke gabana kamar yadda kake gabana in suka ɗauki attaura in sun je gaban Allah da shi mai da su da'i ba abin da zai musu imani sai dai su bari su bi ni daga ranar ba wani wahayi sai dai su bi ni to ya wani kuma zai zo ya ce zai shiga gaban manzan Allah sannan abu na shida wanda yake na cewa manzan Allah ya fifici kowa shine kamar yadda muka faɗa muku tun da ya zo aka rufe komai domin a ka'ida ai in mutum gwani ne me yake yi ko gwani abin da kake yi shine a aikin ƙarshe gwani ya fi ƙwarewa ko ba haka bane to sai Allah ya kwatanta muku idan dai gwani yanzu misali kamfanin Toyota ka ɗauko motar su na 1990 da da 2000 yanzu da ka ga iri ɗaya ne wancan za ka ganta eh za ka ganta amma kai a ido da ka gani za ka ji wallahi wannan an ƙare 1990 na ko wata keke keke ne ba haka za ka ganta to shi Allah ya nuna muku kwarewa ina ana cewa na karshe shine kwarewa to sai Allah ya kare duk burgewan Allah ya kare akan manzon Allah idan dai ka kalli manzon Allah zai burge ka ba Allah ba zai burge ka ba domin shi duk wani abin da Allah zai burge haka annabi ya faɗa a hadisi yace duk halittan Allah Allah ya buga misali da shi da mu gaba daya dan kusan annabi babba ne da ya tashi buga misalin bai ware annabawa ba sai yace misali na da misalin halittan Allah kakam da misalin annabawan da suka gabata da ni kakaf yace misalin wani mutum ne ya gina gida ya gama ƙwarewa ya gama ƙwarewa amma duk wanda ya zo ya ce kai ina ma da yayi nan ai da ya gama burgewa yace to haka Allah lokacin da Allah ya halitta ba a zo da manzon Allah ba to kowa in ya tsaya sai ya duba wani waje ya ce ina ma da Allah yayi kaza yace amma tun da nazo kowa idan ya zo zai ce kai Allah ya gama in ji annabi Muhammadu saka ba maganan mu bane maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu na shida annabi muhammadu shi kadai ne wanda Allah ya ce mabiyansa sun fi kowa annabi musa yana da mutanensa annabi isa na da mutanensa sun fi mu nisan kwana sun fi mu tsayuwar ibada sun fi mu taurin jihadi da shauransu mu shekara 60 man an yi asutun an saba'una amma a cikin sakon da ya taɓa shekara 900 yana sallah amma mu a wannan gajeren kwanakin sallah ce kun fi su da mene da annabi Muhammadu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sai Imam al-Busi ya fassara mana lamma da Allah da'ina li da'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umam sannan abu na bakwai shine duk annabawa ba mai mu'jizar manzon Allah a annabawa wanda yafi kowa mu'jiza shine annabi Musa amma mu'jizarsa Allah ya yace gaba ɗaya tis'a ayatin bayyinatin ne amma manzon Allah a iya Qur'ani sai da Allah ya tara mai mu'jiza sama da dubu a iya Qur'ani sai da ya zamto sahabban annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kowane sahabi na da mu'jiza wanda ta tafi shi shi kadai tsakaninsa da annabi to idan ka kirga iya mu'jizan sahabbai akwai mu'jiza dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to idan ka tattaro mu'jizozin manzon Allah sai ga an tara gaba ɗaya annabawan mu'jizan manzon Allah ta ninka na duk annabawan gaba ɗayan su sannan a gurguje in tsaya a nan manzon Allah shine wanda da kansa ya faɗa kar ka ce to ai wannan duka muna misali ne wani ma ya ce dai misali annabi ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhra ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in yawmal qiyamati wala fakhra ana awwalu man yuharriku babal jannati yawmal qiyamati wala fakhra آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخرة أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرة أنا أتقاكم لله وأعلمكم به ولا فخرة أنا أخشاكم لله وأعلمكم به ولا فخرة ما زال جك ولا فخر ولا فخر يا كوة دكان سيفدا ساكت ونن آية da Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya sisi ta manzon Allah a cikin dukkanin annabawa babu wani annabi da in an faɗi manzon Allah zai zo ya yi kankan kan koyi in tsakaninsa da manzon Allah idan ka ji ana ce ba mu waje to mai guri ya zo ba za ku gane haka ba sai ran tashin alkiyama ranar da an zo tashin kiyama kowane annabi nan ne zai tabbatar muku cewa ga mai gidansu shine annabi Muhammad to anan idan mun koma tafasir Allah ya kwanta sai ke gaya mana cewa wa ataina isa ibn maryam al-bayyinat lallai mun ba da hujjoji wa annabi isa alayhi salatu wassalam annabi isa alayhi salatu wassalam mun ba shi hujjoji wayannan hujjojin daga ciki shine yana ta da matattu annabi isa alayhi salatu wassalam daga ciki yana raya matattu na warkar da mara lafiya na fadin gaibu idan annabi musa isa ya kalle ka zai ce ikon allah zai ce a gidanka nan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zai ce a gidanka ka bar kaza abinci iri kaza ne kaza kaza kaza ne shikenan ya gama gaibi sannan kuma annabi isa da sata salamu idan an zo da mutum mara lafiya ko gurgu ko makaho ya tafa idan ka sai ka fara gani in ya ja hannunka kawai sai miƙe ka tashi in kafanka ne ya sanya yana taɓa shi kenan sai ya dawo lafiya karau to manzon Allah fa ai annabi Muhammadu ya ba wa al'ummansa gabaki ɗaya rayuwa wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba dan annabi ba mu da an kifar da mu gabaki ɗaya in an ce za a ɗauko mujojin annabi ba za su ba yanda za a yi ba ba yanda tafiya ba yanda za a hada misali ai mukarana tsakanin mu'jizan manzon Allah da na annabi Isa to shi yasa Allah yake faɗa mana cewa wa ataina Isa ibn Maryam al-kai manya ne fa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati Allah ya ba wa annabi Isa hujjoji wa ayyadnahu bi ruhil qudus Allah ya karfafi annabi Isa da mala'ika Jibrilu Allah da ya ga mana wannan anan ne imam an-nabahani yake fadin wasu baitocin sa masu ma'ana sayyidur rusul kadruhu ma'lumu aina min al-masih aina kalimu aina nuhu wa aina ibrahim kullum an makamihi mafdumu yace shugaban manzanni shine annabi muhammadu kadruhu ma'lumu shi kadai ne yake da daraja sananniya idan ana maganan annabi ina za a kawo maganan annabi isa ina za a kawo maganan annabi ibrahim ina za a kawo maganan annabi nuhu ina za ka magana annabi Musa dukkanin su in amsa ga maganin annabi suna kasani aina jibrilu aina israfilu aina mikalu aina isra'ilu fa alaihi muturran lahu tabdilu wa bi mirajihi dalilun qawim idan ana maganan annabi wa zai hada shi da jibrilu wa zai hada shi da israfilu wa zai hada shi da mika'ilu wa zai hada shi da isra'ilu dukkanin su sun yadda annabi ya fi su domin mukanin sa na mi'raji da isra'i shi kadai ne ya je wajen da babu wanda ya je أين كل الأوالم الأليمية أين كل الأوالم السفلية أين كل الورى بكل مزية إنما فوقه لعلي الأثيم yace ina dukkanin halittun da suke ƙasa in an ce manzon Allah ina dukkanin halittun da suke sama in an ce manzon Allah ina mala'iku ina mutane ina aljanu ina dukkanin abin da za a faɗa yace dukkanin su aina kullul wara duk halittan an tara su da darajar su ba su kai mukamin manzan Allah inna ma fawqahu la aliyul azim na saman annabi shi dai ne shine Allah shi yasa shi Ibrahim shi ma ya faɗi wani baitoci wa inna li kulli al-anbiya'i khawarikan min al-mustafa kad hadha kullu khariji wa hum kulluhum gurrun saratun ajillatun wa ma kana abdullahi inda tawaifi fa musa wa ibrahim ma anadil maryamin لهم رتبة والكل أمن لخائف ولكنما المختار أرفع منصبا ومنه منال الأخذ من القذارف فمنه علوم العالمين فآدم به علم الأسماء قبل التعارف فساد إذا أولاده وهو سيد لسر وجود الكون تم المعارف واتو إن دي أنفد دكا النبوة دكا مزير سوسامني تارد مزير أني محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم da Allah ya so bayan wayannan annabawan duk wanda suka zo bayan annabawan babu wanda zai yaki a cikin su min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji da ya zo musu walakin ikhtalafu sai dai an yi sabani sun yi sabani ne da garin damar ubangiji fa minhum man amana a cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafar a cikin su akwai wanda ya kafirce nan Allah yana bayani ne cewa wato bayan zuwan manzan Allah bayan zuwan annabawa wanda kuka sun kafirce ba su manzan Allah ba Allah ne ga dama da Allah ya so duk wanda ya kafirce ba zai kafirce ba dole bi annabi Muhammad sai Allah ya ce to duk wanda ya kafirce nan fa ba wai fa ba shi ne a'a Allah ne ko isha kafiri kai ma da kanka musulmi Allah ne ya so saka Allah ka samu wadda anka mai kyau wanda Allah ya sha mashi a mai kyau sai ya gama duk abin da zai ce Allah ya sa shi cikin aljanna hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ina kyautar rubuto wanda ya rawaita inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi wanda karshe dai fa yu'maru bi bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi ko wa amalihi wa shakiyun aw sayyidun shikenan tun a lokacin da aka yi mutum an rubuta dan wuta ne kudan aljanna to amma wannan kare ta kai rauni alamun kai dan wutan ne ka fara aikin yan wuta abin da ya sa faɗa haka wani zai ce to a to shikenan tana ce a rubuta dan wuta dan aljanna shikenan kawai sai ya shirya dan akwai wanda suka yi ruwayin nan wanda ana ce musu kadarin yawa kawai sai to ai Allah ya kadarta tunci ne shikenan kawai sai ta saban sa sai ta Allah ya rubuta wahala kuke ah wani sallan ne kake ai ina so ne Allah ya min rama shi da ya riga ya rubuta dan wuta ko dan aljanna kai kuma me ya dame ka to idan kai ha- in ka ga ka fada cikin wa'incan ka shiga maganar mai hadari wala ya kulu hatta ya hadini Allah fa innahu min alamati shaka'i alamun dan wuta sai ya tsaya ya ce to shikenan ni kawai sai sai yanda aka yi saka to alamun kana cikin wanda Allah ya rubuta aljanna ne zaka shiga aljanna amma wasu ɗaiɗaiku suna dacewa da haka kwanan nan akwai bidiyon da yake yawo wanda abin mamaki ne kuma ya ishi wa'azi ga duk mutum wanda yake da wato zafi a addini da ganin cewa kowa dan wuta ne kai ne mai kyau kai kaza ne idan kai ga wani mutum na mummunan aiki ko kafirci ne in dai bai mutu ba wallahi karka mai dariya zai iya zuwa ya shiga addini kuma ya fika a gaban Allah suna zaune ne a masallaci kawai sai suka ga wani mutum ya zo yana malangare yana taga taga taga taga tukun sai ya zo shi da ya zo shi sai kawai sai ya ce zai shiga masallaci sai suka ji warin giya a tare da shi me za ka masallaci ce zai je alwa ya sallah ne me gadi suka hana shi aka dinga rikici shi ko yace wallahi ba zai tafi ba sai ya ce si ina limamin sai aka ce sai dai limami ya zo ku gaisa limami ya zo limami yana zuwa ya ce masa to ka bar ni na yi sallah limami ya ce ni na isa in hana sallah ya ce ka shigo suka ce to liman duk abin da ya faru kai ne yace ya yarda amma akan aje ran kiyama a ce ya hana wani sallah shi kan wallahi kuma menene ya yarda da suka shigo sai aka ce ayi sallah sai ce to ai ni ban da alula liman yace masa je kai alula sai ce to ai ni yanzu zan ma gane inda ake yi sai dai mu je kana yi ina gani kusan irin ci gaban da aka samu CCTV tana daukan komai aka je in limami ya wanke hannu ya wanke in ya sa ruwa baki ya sa in ya kukura ya kukure limami ya gama alula shi ma yace ya gama aka taso aka shiga masallaci kai sallah yace ni ba zan yi sallah ba dan kar in je garin karanta qur'ani ne kuskure tunda yanzu ni ba lalle na gane ba me nake ciki ba yace to shikenan limami ka ja mu sallah na na jira za ka ja mu miyar kaya biyu yace to shikenan liman yayi kabbara yana bin shi aka yi sujjadan farko ya bi liman aka yi na biyu kawai sai kwanta shi gaba da baccin shi liman kawai ba zai taso ba ya taso ya ƙara sarkansa ya sallama sai wa innan masu jin haushin shi sai suka tuhu ai ga irin ta nan ba ma sallan yazo ba shirme yazo yi suna kawai shi kawai ya ashe ya mutu ne wannan raka'an farkon a sujjadan Allah ya karɓa ransa to kaga wannan da hasadanka da shi kawai dai kai shiru wallahi ya ci bulus sai dai kai shiru ya mutu cikin kyakkyawa ba kace shi aka yi ba fa a Allah ya rubuta cewa zai mutu lokacin Allah yana sai shi saka in kaga mutum na mummunan aiki to ka tuba wa Allah ka gode kuma wa Allah cewa kai da baka yi ba amma da ka ji kanka to alamun ka lalace Allah ka tsare mu to anan kamar yadda muke faɗi Allah yake cewa su din ma fa minhum man amana a cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafara a cikin su akwai wanda ya kafirce wa neman Allah bai bi Allah ba walau sha Allah da Allah ya so makatatalu da ba su yaki ba can Allah ya ga mana walau sha Allah makatatal ladina min ba'dihim da Allah ya so da wanda suke kafin bayan annabawa da sun yi da su ba su yaki ba anan akwai abin da malamai suke ta mishi tikrar ko itnabi shine an maimaita walau sha Allah walau sha Allah itnabi a kaidar larabci yana bata zance idan ya zama ishabi amma a gwanintan zance da duba da fikiran ma'ani na ƙara wa larabci jauda kyau misali yanzu akwai wani ɗalibi ya zai defendin ɗin littafi ya rubuta kan diwani sai ya zo ko ina ya ga rubuta alaika salatun lahi sun masalamuhu alaika salatun lahi sun masalamu alaika salatun lahi sun masalamu sai wani malami ya kewu yi ta maimaita alaihi salatu lillahi summa salamu ai a kaidar larabci wannan idnabi ne idnabin kuma ya bata ya bata littafin ko ina alaika salatu lillahi summa salamu alaika salatu lillahi summa salamu domin a larabci ba a san tikrar yayi yawa shi kuma shi Ibrahim ya ce sai ya ce masa to ai Ibrahim din ya faɗa ya ce ukarriru taslimar rasuli talaffuza ina maimaita alaika salatu lillahi summa salamu ne domin ina jin daɗi in na ji ni ba abin da nake jin daɗi kamar in ji ina salati wa annabi Muhammadu sai malami ya ce a ni na ma maganan kaidan larabci ne take sai Allah ya jefa mai ilimi sai ya ce to akan haka Allah fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala so nawa suka zo a cikin ar-rahman yayi shiru yace eh ai a qur'ani ko ce a qur'ani wailin lil mukazzibin wailin lil mukazzibin so nawa suka zo a cikin sura da a qur'ani yayi shiru sai ce okay ka ce to ai tun da ka ce yayi koyi da qur'ani ne shikenan to akwai akwai isnadi akwai ishabi wannan yana cikin wato abin da ake so Allah da ya ce walau sha Allahu Allah na maimaita mana ma'ana mu fahimci fa iradan Allah tana da tasiri wajen imani da kafirci iradan Allah saka Allah ka sa musu irada mai kyau walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafara walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da basu yaki ba walakin Allah yaf'alu ma yurid amma Allah yana yin yanda ya ga dama ne Allah yana yin yanda ya ga dama yadda ya ga dama shi Allah yana yin daga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun fa'alun lima yurid ba a tambaye shi in ya ga dama yin Allah ya ce ya ya ce ka isa ka hana karshen abin da zan tuna mana shine hamana wasu suna kawo kisa akan hamana wasu suna kawo kisa akan karuna wata rana fir'auna da kuka sani wanda ya tashi ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku nafi kowa girma ya kai ga cewa lokacin da annabi Musa ya zo same shi ya cigar mai da nasiha mu'jiza ta kama zuciyarsa sai ji kawai zai imani fir'auna da aka baka zauna ya ce to fa gaskiya ina so in yi shawari da ku Musa ya mun wani maganganun da na karya ni dai na san ba ni bane Allah yace amma amma akwai wani matsala ya ce min in nayi imani Allah gaskiya zai shiga da ni aljanna ranar kiyama kuma a duniyar nan zan ci gaba da mulki na yace gaskiya in Musa gobe ya zo ni kawai zan yi imani tun daga duk abin nan nayi ta toshe nan da can abin nan ya gagara kawai sai hama ne kalle shi ko ya fashe da dariya ta hama da shedan ne fir'auna ya ce ya kace min dariya ya ce ai wai kai yanzu yanzu ya mai da kai mahaukaci kenan yanzu shi din da kake gani kai ba kai ne kare ne shi a gidan nan ba in ka ga dama yau za ka kashe shi amma kuma ka ce wai yanzu shi har ya mai da kai kai ba kai ne Allah ba to shi kenan yanzu musan yanzu yanzu kaga ka zama shi ne jagoran ka kenan fir'auna ya shiru ya ce kai ba haka ne fa ce wallahi haka ne ai kana yarda zai sa amma duk yanda kace kaga yanda nayi ma dariyan nan yace eh yace to kowa da ganin ka zai na dariya fir'auna hiran sai baci ai Musa so yake ya mai da ni abin dariya washe gari da safe annabi Musa ya zo akan fir'auna zai imani fir'auna yace Musa ba za ka mai da ni abin dariya ba ba yanda za a yi ka mai da ni abin dariya da ni ne Allah yanzu kuma sai in dawo bawa bawan ma wanda ma wanda ma bawan ma kai zan nabi a'udhu billahi amma abin mamaki kissan da za ta faru lokacin da annabi Musa ya fada cikin ruwa lokacin da ya bi annabi Musa fir'aun afwan ya bi annabi Musa har sai Allah ya ce mana kala ashabu Musa inna lamudrakun an bi su kawai suna ganin da su mutu suka nufi ruwa suna musa ina aka kai mu ne kan kana ganin firawuna ba mu kai kuma kana bin ruwa ka yi hanya mu gudu annabi musa yana cewa ku bari inna ma'i rabbi ku banni an akwai Allah a tare da ni annabi musa yana zuwa jikin ruwa Allah mai umarni buje ta da sanda ya buje ta ta dare gida goma sha biyu mutanen suka shiga ko jama'a da kabila fir'auna yana biyo su suna zuwa tsakiya Allah sai dare mai ya saka ruwa a kansa nan ne dai san shi ba waye ruwa ta zo fir'auna ya ga tashin hankalin da ya gani ko fir'auna ya fara so ya faɗi la ilaha illallah amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yana nayi imani na shaida babu wani allan da ya kamata a bauta masa sai allan da banu isra'ila suka imani amma ina annabi Musa ya riga masa addu'a wala yuminu hatta yarawul azab al-alim Allah kakka bar shi imani sai ya ga azaba jibril ya dauki laka ya cika bakin sa da shi to a wani ruwayan fir'auna cewa yake yi ya musa ka cece ni sai da ya faɗa kusan so sabai a wani ruwayan kuma fi inganci karuna ne lokacin da annabi Musa ya ce a zo a karɓa zakka da aka zo wajen ƙaruna ƙaruna ya fita ta ya ce zakka eh to a faɗi zakkan ya ne aka ce za a kasa kashi kaza kaza gida arba'in aka ware ɗaya ga yawan sai ce kai wai shi ma Musa yana so ya zama alliki ne amma kawai ka gaya musu ni kawai zan zo in dan san musu na abu ƙarunan nan kuma almajiri ne annabi Musa ya bashi sirrin da in yi yakan samu arzikin zinari shikenan ya zama mai kuɗi amma ya bada zakka ya gagara to wannan abin sai ya zamto aka hada taro ana wa'azi sai ya ce annabi Musa me ya hukuncin mutumin da yayi kaza yayi kattaban Allah kamar zina annabi Musa ya ce wannan hukuncin shi kaza kaza ne za a jefe shi da shauransu sai ya ce ayya Musa to ai ga wata mata tana ce ka mata kaza ke ta ce ta tashi annabi Musa yana zuwa ya ga fuskar ta ya canza shi kuma in yayi fushi gashin jikinsa duka gudowa suke ai sai ta fara barka ce a a ni ba ba ni na faɗa ba cewa yayi idan na zo na faɗa zai bani kaza da kaza ya bani kaza da kaza annabi Musa ya ce wa annabin Allah za ka yi wasa za ka yi jafa'i ce kai ku duk wanda yake tare da shi ya tsaya a wajen ai kamun ka hankara ba kowa sai mutum daya annabi Musa ya ce ubangiji kaga injilin da ka annabinka Allah ya ce me kake so Musa ya ce ina so ka bani iko da kasa Allah ya ce na baka annabi Musa ya ce ya ardu kuzi kasa ki kama shi sai ta dare sai ta kama shi zuwa gwiwa karun ya fara ihu ya san ba mace ki sai Allah ya ardu kuzi sai ta kara kama shi zuwa kunkuni sai ya fara ya Musa as'aluka war rahima ya Musa ina roƙonka dan zumuncin da ke tsakanin mu Musa kai hakuri annabi Musa ya fusata na ka saki kama shi har ta kai wuya ka ta kama shi ta kai wuya nan karu ne gane cewa fa ba la malja wa la malja min Allah illa ilayhi amma a lokacin Allah yana ta sama annabi Musa ido har sai ya ce ka saki kama shi gaba daya sai Allah ya wahayi annabi Musa yace Musa yace na'am yace kana ji karuna yana kiranka yana cewa ya musa ka cece ni har sau saba'in ya ce ina ji ubangiji ina ji ai ya saba wa annabinka ubangiji a wani wayan kuma allah ya faɗa wa fir'auna ya ce kana jin fir'auna yana roƙo har sau saba'in wallahi na rantse wa izzati wa jalali lawin ta gasa bi marratan la'ankasu da a lokacin da ya ce saba'in din nan ya ga zai kifa sai ya ce Allah ka cece ni ya ce wallahi da na cire shi a wajen na bar da na yanayin abin da ya amma ku banda akan manzan Allah in akan Allah Muhammadu ne annabin ne yake tsayawa yana ya Allah ka yafe musu ya Allah Allah ce wallahi annabi in za ka ce na yafe so saba'in ba zan yafe ba ni ba zan yafe ba sai na ga mataki amma shi ne wanda an jefe shi Allah ya turo mala'ika yanzu a ɗauki dutse a kifa a kansu mala'ika yana zaga manzo Allah manzo Allah ya ce wa mala'ika ni ka zo ga yawa haka al'umma na a halaka su ni fa ba a turo ni mai azaba ba annabi fashe da kuka mala'ikan hankalinsa ya koma zuwa ga ubangijinsa jibril ya ce na dinga murna manzo Allah ya daga hannu ya ce ya ubangiji Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun su ha sun jefi manzon Allah sun zubar da jini a goshin ma'aiki annabi ka kare jinin yake yana ce kar jinin ya daga ubangiji ya fushi da su amma sai ga shi annabi yana ce Allah ka yafe musu ba su sani bane ba su sani bane mutane na ne ka yafe musu wannan kun ga bambancin annabi Muhammad dukkanin halittar Allah kenan annabi musan nan fa in mukamin